إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata shidda ga wata na Rabi'u Sani, hijira shekara 1441 wanda ya dace da uku ga watan sha ɗaya uku ga watan sha biyu shekara 2019 insha Allah yau za mu yi darasi na goma sha shida a cikin littafin bulugul maram darasi na goma sha shida darasi na darasi na sha shida ne na sha shida ne na sha shida ne a lisayina sha shida ne mu tsaya a darasi na sha shida insha Allah daga bayan gyara a darasinmu na ƙarshe mun tsaya a mas'ala ta sanya lokaci na ko? hadisin mu na ƙarshe idan shidda alharu ne ko abu da bi sala kenan za mu tashi hadisin rafi bin kharijan muna cikin magana ta lokatayyan sallah a cikin miki وعن رافي بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم abin da yake ruwayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a sabihu bi subi mana ku haskaka asuba ko ta asiru bi subi wani wuri mana a haskaka asuba domin shi ne mafi girman lada na ku wannan iya bayanin cewa haskaka sallar asuba kenan kamar ana bayanin a yi ta farkon a yi da gari yawa da haske to wannan ya kai irin wannan ruwaya da waccan cewa sali bilgalas cewa iya sallar asuba da jijihi da wannan ruwaya wasu ganin wasu dalilai dai suka nemi dokan ko ture wannan ruwaya ya za a can an ce iya sallar bilgalas kuma ingancin waccan ya yi wannan kuma a kawo magana haskakawa amma da albani rahimahullah haka cikin taujir haka na suna ka bayanin dalilan haka gama ruwayoyin iya baka wata ma'ana kamar haka shiga iya shiga da jijjihi huta ce yake gari ya haske rashin yake baka duka gama aiki da san guda biyu gaba daya matuka sun tabbata kenan iya shiga da jijjihi amma lokacin da yake sallama gari ya haske tun can bayan mun karanta ana sallama sallah lokacin da mutum zai gane abokin zaman shi kuma yi bayanan abokin zama a cikin duhu ne suke sallar su su a lokacin babu hutula a masallaci daga baya na ga tamimu dari ne ma wanda ya wara kawo hikimar sa hutula a cikin masallaci wannan shine da kenan nan iya kiran mana a ja asuba haya zuwa kenan gari ya haske da an san an ce karanta aya ta tanzo aya gari kenan za iya dogon kira'a a sallar asuba kwarai kinan shi yasa take kai gari ya haske dan akwai hasken gari wanda suna ɗauka masu ce makamar rana ta hudu a hasken gari ba shi bane hudowar rana ba gari zai haske fau ya hasken amma kuma za a samu minti talatin zuwa wani arba'in ma wani lokaci kayan hata hudu kenan ba haske ba ake wa ba ba haske gari haske ba gari ko ya haske cikin sallah lokacin sallah saba ake tsakar sallah saba ake ita lokacin da rana ta yi jani ake magana kayan ta hudu an shiga hadari amma dan gari ya haske fau za ka misali an sallar misali a yanzu kare ya ta ce shidda ba ishirin an sallar an sallar asuba zuwa shidda an kare har yi zuwa shidda gari ya suke zuwa shidda namu to amma rana wata hudu wajen shidda rabi kuma amma kare shidda garin kamar yawari kare shidda to har shigo rana ta na shidda rabi kenan har yi zuwa shidda da fata da ishirin a cikin lokacin yake illa kai kai hata hara jakuran وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما في الركعة abinda yake wannan ruwaya fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man adraka min subi rak'atan duk wanda ya riski kuma ya samu raka'a daya a sallar asuba qabl an tatlu ash-shams kayan rana ta kullu kayan raka'a daya kayan ta biyu rana ta bullo faƙad adaraka subh ka samu asuba a cikin lokaci na ƙarshe ba ta kai ta ramuwa ko ba lokaci wa man adaraka raka'atan min al-asr qabl an taghrub ash-shams faqad adaraka al-asr haka wanda ya sami ko ya riski raka'a daya ta asar kayan rana ta fada faqad adaraka al-asr haƙiƙa ya riski al-asr ba cewa lokaci ya hoton al'asar a nan wannan ruwaya bukari ya kata musulmi ya kawo wannan yana karantar da kai da bayani da muka yi a baya na lokacin sallar la'asar da zuwa isfirar shams da na bayani cewa wannan lokacin aka ce an samu nasi zahiri na mukutarin la'asar da daruri don maganar rana ba ta yi ja ba to ko ta yi jan a lokaci ake illa na darura ne in ta ja ba a hutu daga lokacin ba tunda a kun ba dan nasi ya zo irin wannan za ce ita ma la'asar ƙarshen lokacinta zuwa jan rana ne ta wannan nasin shi ta bayan da bayan da namku wannan iyaka maka cewa wannan zuwa ja lokaci ne danji mai haɗari kaka kai shi ta amma in ka kai shi ma dan akwai ruwa da annabi sarki magana cewa sallar munafukai irin sallar munafukai ce suna jiran rana sai ta je wadawa gab a zo a buga ta a fada a ce da an samu kenan lokaci ne mai hadari amma wanda ya riska ba a ce ta fauce yanda misali wanda ta fada bai yi ba da gangan a ce sallar ta wuce ya asararta ba haka bane ba shi wanda zama raka daya ya samu illa wannan ganganci ko laifi na jinkirtawa ba dalilin komi amma sallar ba ta huce ya same ta magana kenan sallar ta samu illa an yi ta a lagin bai kai bana domin ta wuta kare in ta fada an kare lokaci ya wuce tamanan ya samu amma da ke an samu dai a lokacin lalagin sakaki kurin amma bai asararta ya same ta kine ta kinan wanda ta fada kinan ta wuce kurin magana kenan sai wancan uzurin biyu da aka bada barci ko mantuwa wani shi ke kara ma magana wannan cewa inda ana rizka bayan ta fada bisa kanar bane kenan inda har an same ta bayan ta fada kisa daga ta an ka samu raka daya kenan kasa da raka dayawa kaka baka samu ba shi da karama ƙarin sallah kakka bari lokacin ta da aka mata ya huta baka yi ta ba wannan shine abin da yake wannan ruwaya yace wannan ruwaya da muka ambata wanda ya samu raka daya ta asuba kayan rana ta kullu kenan ta biyu kayan ta biyu rana ta kullu ya samu raka ta asar kayan tawada ga yanta fada ma na samu raka daga ban ta fada ya samu tabin shi da ya samu asuba ya samu la'asar wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo sai ta wali muslim ana aisha wata ruwaya ta muslim nan duk da kowanne ya kawo anan to amma wannan hadisi abu hurairah ne radiyallahu anhu a ruwaya muslim amma ba can ba ta abu hurairah ba lafazin ruwaya aisha radiyallahu anha ita ma ta kawo wannan ruwaya amma nan maimakon man adara kamina su biyu raka'atan sai ta ce adara kamina su biyu sajadatan sajadatan kamata raka'atan a sajada tana kamata raka'a ita a can ta kara sajadatan ba ta kara raka'atan ba kenan tabbatar da raka'atan a lafazin Aisha kenan da sajadatan da raka'atan duk ma'ana guda ne in ma ka ta sajadatan ita tsananin kaman wanda ya sami sujada daya ta asuba ta yawa ce ruwa haka zaka ruwa musulun man adraka min subis sajalatan sajalatan aka ce qabla kayan hudu rana to kenan wannan sajalatan kin tana kan bacci raka'atan ne duk ne da raka'atan sajalatan bai canza ma'ana kuma doka kaman da ga samu sujada daya rana ya samu sallah a ya samu raka'a yake ni ana ne raka'a daya duk ma'ana guda ce ko da yake rayuwar sajada an ce ana kiran sajada a raka'a ganin wani abu ne ana kiran aka ce abu da wani jutsin shi sujada tana cikin jutsin raka'a wani yanki na raka'a kai shi zaka a sajadatan kan mutum raka'a yace sun maqal was sajadat inma hiya raka'a kina yake tafsirin me a sajadatan tan ruwa musulmi yace me yake ne a sajadatan inma hiya raka'a ana ne raka'a ana ne raka'a kina sajadatan ma'ana raka'atan da ma'ana guda ne kenan kuma in ce raka'a bana raka'a kamila a ta ce kun ba rukuni ba kenan kwanta wanda ya samu raka'a guda cikakka kayan hada rana ya wanda samu raka'a guda kayan rana ta bullo ya samu asuba wanda ya samu raka'a daya kayan ta hada ya samu sallar asar illa ya same su ne a lokaci na irin sallar ta wannan irin ta muna hukai kenan lahi ne bai dace ga san lokacin ba wa ana abi sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العسل حتى تغيب الشمس متفق عليه واللفظ مسلم واللفظ مسلم واللفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وذانا كده نقول الصبح صلاة الفجر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كبار labarin cewa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa la salata ba'da subhi hatta tudul ash-shams babu salla bayan salla bayan asuba sai rana ta bullu wala salata ba'da al-'asri hatta taghib ash-shams haka babu salla bayan la'asar sai rana ta hwada wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta sai ce maka lafazin da imam muslim ya kawo duk da ya kasan kawo tare amma sai sabanin lafazi shi muslim ta yi la salata ba'da salatul fajr maimakon ba'da subhi kur don wannan bambancin lafazi iya baka iya ma tafsirin ma'anar magana domin idan aka ce lafaz ba'da ba'da subhi tana ɗaukan ba sallah bayan ketowa alfijar iya dokan ba sallah bayan sallar asibiti duk abin da mai doka amma wannan na lafazi na biyu iya fassara maka ana da aka hana sallah ba'a da salatul fajar wannan shine mazahib uku wannan abu hanifa ina ga su imam su wannan abu ahmad bin hanbal imam malik wannan hujja ta wani suka doka suka ce kurin mataka asaba alfajar ta keto ba nafila imam shafi ce a wannan magana a imam su a wajen su abin suke ce haka wannan guda uku sai inda aka hana sallah sai bayan sallar asuba ne aka hana sallah imam shafi ne ke cewa a wannan daga asuba ta yi sama wannan fasara ta biyu tana ƙara bayanin ƙarfin maganar jamgo inda aka hana sallar bayan ketowar bayan sallar asuba ne bayan jami'in kare bayan kasar asuba ka kare saboda ai kayan sallar asuba ka alfajar akalla ba akwai kasar fajar an ce babu sallar bayan ketowar alfajar an ce idan kasar fajar duk ko ruwa da ta kawo illa kasar fajar wata ya sana'in sallar ta kasar fajar wannan dai a takaice shine dan dalilin sabanin su amma dai anan illa za mu doki magana ta kurin babu nafila bayan wannan salloli guda biyu sai dai zamani dalilai a wasu hali inda yake yi wa a yi nafilar bayan sallar asuba a yi nafilar bayan la'asar a wasu dalilai insha Allah wanda za mu zo a gaban insha Allah yanzu dai nan mu riƙe wannan dai za mu je wancan mai rigimar sai a wata ruwaya ya ce wa lahu a lokacin bin amir wa lahu waye wa lahu da waye ke iya ne da musulun musulun yake ne shi na ƙarshen da aka bayar da kanshi wa lahu a lokacin bin amir wata ruwa ta musulun daga lokacin bin amir radiyar amir ya ce ثلاث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتدلف الشمس للغروب والحكم والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريره بسند ضعيف وزاد الا الا يوم الجمعه. تو أنا أبن دا يكي بياني عقبة بن عامر رضي الله عنه يتي ثلاث ساعات لوكتي بدا أكو لوكتي أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم من زال صلى الله عليه وسلم يا هانا مي صلى أشكين ونا لوقتي أبو داود كما وأن نقبر فيهن موتانا أهانا مي صلى أشكي كما أهانا مبني متتم أشكي كان أهانا صلى أهانا بني داوا أولنا لوقتي أبو داود أهانا أبو بيو صلى دا بني داوا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع لوكتين دا رانا تقلو تاي wannan dalkin tayi dakin wannan naja tayi wannan jan wannan hudowa ba a salla hatta tartafi sai ta dago ana bada misalin duk inda rana ta wannan ta wannan kullawan ta farko in ta samu minti 15 zuwa 20 lokacin nafila ke shiga misali wallahi kenan bayan minti sha biyar da taɓullo bayan taɓullo a sami minti goma sha biyar nan akwai wani ɗan kuskure da wasu ‘yan wake yi neman fadala da ake badawa ta zama bayan sallar asuba ana ambatan Allah har ya zuwa lokacin rana taɓullo a yi sallar na fi laraka a biyu a baka ladan hajji da umara ya sa wasu suna kuskuren abuka sallah ta wallaha ko nafila a lokacin hannun sallah tana bin an sama masu an sama masu nata salatu shuru ko salatu shuru ko sabata salatu shuru ana musallam ana musallam da shi da shuru wanda da guru wanda ta kullu zai fata in sallah tana kullu ba wannan lokacin hannun daga sallah kuma sallah nafila wannan haramun ne sallah wannan lokacin ba a sallah lokacin da ta kullun wannan ba ta wannan dai ta kullun wannan akalla a minti 15 zuwa 20 tuka a yi nafila an hana sallar annabtu ba wata salata shuru idan gani salata wala ke ne salata duwa ne ko iskun salata duwa ba ta halitta inda shuru ba a sallah inda shuru a nan ta kullu da yasa sallar ba hansu mata suna ba salata shuru ba a ba a nafila inda shuru haramu ne in ta kullun wannan ya ta dago an ce akalla minti sha biyar zuwa minti ishirin sai to wannan kenan a wannan lokaci na hudowar rana an hana sallah sai rana ta bullu wahina ya ƙumu ƙa'imun zahira hatta ta zula shams da lokacin da garjin rana ke tsakiya rana tana tsakiya tana kan zai kayanta kakarta ya ce hatta ta zula shams ya rana ta gushe wannan na maganar lokacin ƙa'imun zahira ya rana ta gushe ya kawo ya ce a wajen imamu shafi'i ya kawo na ruwa ya wani hukumci na biyu ya hukumci na biyu iya ne matsa'alar sallar nafila daidai tsakiyar rana ya rana ta gushe to a imamu shafi'i a koruwa cewa abu huraira amma isnadi mai rauni ne sai ta yi illa yau juma'a sai a ranar juma'a wannan menene kama albani rahimahullah cikin ina zalar cikin wannan littayin na wannan tamamul minna tarihi na da ya fi sunna ya kawo mas'ala wannan ruwa ya lalle bata inganta ba amma aikin sahabbai ya tabbata menene ana mun magana idan an ce an hana sallah nafila daidai tsakiyar rana sai ta gita alhali ga ruwaya ce na sarkar iya cewa wanda ya je ranar juma'a da matsayin juma'a fa salla ma ƙudira lahu ya sallaci abin da aka kaddara mashi an ce a ranar juma'a lokaci ne wanda nafila ba ta da iyaka kana iya ta nafila har liman ya hutu kana iya karatun ƙur'ani har ya hutu kana iya duk azkar kana iya yi har liman ya hutu babu lokacin da aka hana nafila a ranar juma'a to ce wannan aikin sahabbai ya tabbata ranar juma'a kuma za Allah yana raye babu lokacin da ba a nafila a masallaci a ran juma'a ya ce wannan kenan ko da wannan murfu bai inganta ba aikin sahabbai ba Allah yana raye ya tabbata a ranar juma'a babu lokacin da aka hana nafila a masallacin juma'a ko da daidai zawar kake ranar ne wani shi ne za mu ɗauka ka wannan magana kenan ranar juma'a wannan kana ta nafilarka kana da zaɓi da abin da kai ba a ce ka diba da zai ka zane a kullum sai aka ka salla fa salla ma qudra lahu ya sallaci abin da Allah kaddara ne kenan kun ga tai sai ce ta nafila ce aka ambata amma ba ta da kaidi ba ta da iyaka sai ya ce wa kazali abi dawud an abi qatada nahawu da irin wannan ruwa daga abu qatada suka suna abi dawud amma shi ma da irin wannan kin ne na lafazin da ya gabata na wannan rashin ingancin kwarin na magana ranar juma'a mami magana ranar juma'a ya tabbata aikin sahabbai ya ce wahina ta tattaifu shamsu dalgurub lokacin da rana ta tattaifu mana ta karkata dalgurub wajen haɗawa ke da wajen haɗawar rana kenan lokaci uku ne hudawar rana tsakiya da wajen haɗawa wannan lokacin uku ba a sallah ba abin ne gawa kenan yanzu ko da ta kama mutum ya mutu don an samun kakin wajen tsakiyar daidai a zuwar ko wajen hada da wanda wanda da aka ba a ce to ma saboda ta kama daidai kenan shi dai ta kama daidai hudawa rana ba abin newa kun ba zai sallar gawa iya ci an ci an ta kanan ko kun sallar binnewa binne a wannan lokacin haka da ta yi tsakiyar rana ko kuwa da magarba an samu daidai mai la'asar ta zuwa abin ne ya zuwa sallah ya ce aje a yi binne gawa daidai magarba tana yi to shi ma bai halitta a yi sallar gawa ko ta sallah ce ma rana tana neman haɗawa kenan ɗan har ana iya bari aje daga ayi magarba kai a shirya ayi magarba rana ta tana haɗawa ya sallah ya sallar gawa sai ya sallar magarba ya sallar gawa kuma a ji abin da ta shi kenan dare ba ta kayan dubu shiga ana yaka nan amma ba a zuwa a gaggawa tana tana wani haɗa wani a zuwa a magarba don lokacin lokacin halin ne man iya gani tana gatar jawur da zai jawur to kina zuwa takaice inda ka iya hudi kaga ta zo daidai wannan jam za ta faɗa ka abin ne ka hana ka abin ne a lokacin ko da an yi sallah ka yi wani lokacin kun balle kuma ce za a yi sallah kuma abin ne bayan rana ta je faɗawa wannan hani ne karara a wannan ruwa ta ƙubata bin amur kamar da imam musulmi rutu ke da wannan su zami ke yakun ko nafila ko tsalla don ita farilla ba ta lokaci lokacin da ka tana farilla ka yi ta ita tsalla farilla ba ta lokaci mai magana matsala nafila ce ko tsalla daban wanda dai ba na da ba ita farilla ko za ka yi lokacin da ka tashi ko ka tana wa an jubair bin mut'im qal عن جبر بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة أصحابه الترمذي ابن حبان جبر بن مطعم yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani abu da munaf bani abu da munaf abu da munaf iya cikin kaka na hudu na nan sallallahu alaihi wasallam kuma kakanin hudu na shijuwar ibn mutu'imkin an ce su ne kimma a cikin kwarai shawa ma su ne kimma gidan da kone gida daraja da matsayi a cikinsu sai kone girgin mashi don su suke cikinsu ake samun masu shayar da zanzan masu kulawa da ka'aba duka da aikin ka'aba a hannun su yake wani famikin cikin wannan sassala kin abin yake to kenan ganin su ne masu kulawa da wannan wuri annabi ce la ta mana wa'ada tsabi hadal bait kakku hana duk wanda ya zo ya tawafi a wannan ɗaki wa salla ayata sa'atin ya salla lokacin da ya so akwai sa'a kenan ya zo ya salla duk lokacin da ya tsawa ya salla ka kwana shi ayata sa'atin duk sa'ar da ya zo ko dare ne ko rana wannan kenan a ka'aba ba magana hana lokacin da ba a nafila ko sallah da ba magana kenan in ka zo ka tsawafinka ko lokaci da za ka yi sallah ba ta yanzu na tsawafi daidai fadawa ne tsakiya wajen hudowa a a kowane lokaci za ka yi sallah da wani malamai cika suke kan hujja ta hukuma ta saudiya wanda a yau wasu suke maganar na sa lamarin siyasa cikin lamarin addini na a amshe makka da madina wajen aikin hajji a hannun hukumar saudiya wanda dai an san ya ce cewa kan annaba kenan akwai wakili kullum mai wuri shi ke kulawa da shi na annabi ya zauna annabi ya zo wani abu hanzu suna halin wannan amma annabi bai amshi a nasa ba su suka musulunta aka cigaba da ba su abin kulawa da wannan wurin kenan akwai wanda yake wurin mai kulawa shi akwai mai kulawa shi kenan ba ta kuran kowa dan a akwai mai kulawa da shi wannan akwai ba ta damar kulawa da shi amma kansa hana wanda wani ke suna hana wani kenan wani abu daban ke da ko masu ikon wurin da wannan ana abin iran ta doke shi akan akidar ta shiya suke neman don hauka wai suke neman adawa da sunna ta lalacin shiya suke neman a amshe ka'aba da madina da duk aikin hajji daga hannun saudiya amma wai a sa ta hannun oni zaka ce allah wa a oni suke magana oni ta abin ta yi magana yau shi kakar wanda abubuwa a ƙasar suna gaba haka sana abu ala uniya yana za a tare wani ya kan abin da aka na mace-mace na mara na saudiya wani shekarar da aka na mace-mace wannan ana yi suka magana kuna kamata a mace da kanin saudiya wa ba oni to mai gaya magana oni kan lamarin oni zai magana ya ka oni lokacin magana ta shiga magana vatican oni kuma auka ba ko vatican aka wuri ko amma sun shiga magana vatican akwai mai shiga shiga nan vatican ko amma ya kai musulmi ka ce waje a kama wa a sata hannun wane ne a takaice dai maganar wuri a komi kula da shi kuma an hana su kuma na wurin su hana mutum sallah duk lokacin da ya zo ya yi tsafafe sallah shi wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ash-shafaq al-humara nan abin da yake ruwayar yace rahu daru qutani wa sahahu ibn khuzaima wa ghayruhu وغيره وقفه علي بن عمر abinda yake ruwayar ta bin umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashafaq al-humra nan wai tafsirin da aka ce ta gibe shafaq da magana sallama garba da aka ce sai shafaq ya yi jan wannan ashafaq ya bace ya su tafsirin me ashafaq kace ya ce al-humra kenan ja na yamma wajen hada rana sai ya ɓace ne lokacin sallam isha ke shiga wani ruwa da rukuta ne kata amma ibn khuzaima ya inganta ruwaye da wani ibn khuzaima amma hadisin mawquf ne ga abdullahi bin umar tabbas shine abin da ya tabbata ba marfu'i bane ba kuma da kun tafsiri ne kuma da tafsirin haka ne ba magana akan sabani kan ma'ana isha kan jani jani yamma idan ya bace ma'ana magarba ta huta isha ta shiga وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة الفجر الفجر إلي بيني akwai alfijir wanda yake haramta abinci amma ya halitta sallah a cikin shi wa fajarun ta haramu fihi sallah akwai alfijirkin da sallah take haramta a cikin shi wa fi ta'am kuma abinci halitta a cikin shi ya haramta sallah amma kuma ya halitta ya ce ayi salatu subhi ya haramta sallah ta asuba amma kuma ya halitta cin abinci a cikin shi sai ya ce rahu bin khuzaima wal hakim sahab وصححه وصححه وللحاكم من حديث جابر نحوه وذلك الذي حرم الطعام انه يذهب مستقيما في الافق وفي الاخر انه كذنب السيحان abinda ya fassara wannan domin ya ce alfijir biyu ne na harko wanda yake haramta abinci ya halitta sallah ya ce shi ne wanda ke tafiya tsawo mana tun daga abin alƙasa alƙibla wajen hudun rana zai hau sama zai gama ko'ina ba wuri guda zai gajiyar irin da aka ce kamar zama aka ce wutsiyar zamu ce kirkeci ne ka dan bajewa ka dan haka can ƙasa iya da limit a shi hawa ke ko'ina shi ne wanda yake haramta abinci domin kenan asuba ta yi haramun mai azumi ta abinci wata hillufi tala kuma sallar asuba lokacin ta yi shi ma na magana ya haramta cin abinci kuma lokacin sallar asuba ya yi shi ne alfajir kenan a sata a sadiq na gaskiya wa fajarun akwai wata alfajir din wanda ta rufi tala sallah ta haramta mana ba a sallar asuba dan ya bayyana shi yake bayanin kakasar musarra'an kamar kirki wutsiya ta kilkeci za mu ce mishim ta kura azibu ba kura bace ba sirhana kama azibu ne to ya ce kenan wanda yake maganar wanda yake haramta abinci kamar zaman kenan hutsiya ta kirkici ba ba ba kura zamu ce ba nan dai a takaice na aka jiski kenan a nan iya ni a alfijir iri biyu ne iri biyu ne alfijir wanda yake haramta abinci wanda alfajir ta bayyana kiri-kiri wannan za a za a abin shi a hankali a hankali ba amin kenan muna cikin dai matsari a mai adda alabashi lahiya alabashi lahiya kenan muna magana da yanzu kenan alfijir akwai sadiq wanda ce mafi yawa wannan ababe na lokacin sallah da ake bugawa na irin na umul qura irin na indonesia irin na masar da dai da dama ne mun ce sun kai wajen guda biyar kowanne iya baki harin shi amma ce ana samun sabani akan alfijir sallar ta asuba wani bambanci minti 20 wani 15 wani kasa da haka saboda an ce mafi yawa masu aikin ba su karanci shari'a ba sai su yi aiki da alfijir na wancan na karya wanda alfijir kin horko da ke kullawa za a ga haske a alƙibla wajen hudawar rana amma wannan hasken bai gama duniya ba ba kishi na wannan alƙibla kin ana yake to wannan haske da ke bayyana alƙibla hudawar rana bai bayyana ba bai hana abinci to su da shi suke aiki mafi yawa sai su ɗauki a lokacin sallar asuba wacce wani lokacin asuba bai ba wanda yake hana abinci sai hasken da ya bayyana yau sama kenan ya gama saman duniya sama sama namce sama shi ne ke hana abinci kenan akwai jan hankali hasken alfijir iri biyu ne akwai haske da yake bayyana a ƙasan alkibla wanda bai gama ko'ina a ƙasa yake bai gama sama da wannan hasken ko da ka ga yake bai hana abinci haske mai sa a haska abinci a yi sallah haske wanda yake fau gama sama yake gaba ɗaya a ƙarshe ma na magana koran sai kuma dai haka ne dai ruwa kuma abinda ya tabbata da ruwa sai وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها راه الترمذي والحاكم وصهاه وصهاه وأصله في سيانه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal a'mal as-salatu fi awwal waqtiha mahicin ayyuka sallah a cikin lokacin farkon lokacin ta lafazin tirmidhi ya kaka hakim ya kawo bukhari da muslim sun kawo ruwa wannan kuma duka sun inganta ruwayar haka akwai asalin ruwayar cikin sahihain ruwa ta tabbata na ayyu amal afdal as-salatu fi waqtiha wa as-salatu li waqtiha farkon aiki wanda ya kowane ya ce sallah a cikin lokacin ta sannan ya kawo awul wakatiya lafazin turmuzi kenan da imam hakim shi da yawa ruwa ta tabbata cewa sallah a farkon lokaci iya daga cikin mahimmancin aiki shi da ake bayani magana lokacin sallah ga shiga ga huta eh wannan kowanne kai a cikin wannan abin da aka jero kai a lokaci amma wanda ya a farkon lokaci ya yi wanda ya yi a ƙarshen lokaci ko da ya a cikin lokaci illa mun bayanin sallah biyu wanda aka keɓance daga cikin farkon lokaci wanda su yin su ja su ya yi sallah ta azur lokacin da sahi ya yawa da sallah ta isha a jata ya yi a yi a farkon lokaci sallah ta isha makaranta da nan sallah salama ya ja ta can daddare ya nisa kuma ce innahu lawqatuha laula ana shuka ala ummati wannan lokacin ta ne in ba dan matsa ma'aluma ta ba sai take su kai ta wannan lokacin kenan bayan ta ja kan sallar isha da azhar a lokacin zayi su ana son a dan ja su sai wa an abi mahdura annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwal alwaqt ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah أخرجه طارق بن مسند ضعيف جدا أبو مهذورة كما لك رواية الأكتشي أنا صلى الله عليه وسلم يأتي أول الوقت رضوان الله فرق الوقت سامن يرضى الله وأوسطه سكي الوقت رحمة الله وآخره أفو الله كثير الوقت رنق من الله هذه رواية قولي باتر مدوغرة روني ياكي غاية إن قطع قطع أبو دوغرة بني بكو aiki da abin da ya zuwa shi labarin bai tabbata ba walittirmizi min hadisi ibn umar na haudu na ausar akwai ruwa banda ta dara kudani a mawar turmizi ya karuwa daga ibn umar ba abu ba zura ba ita ma dai ilwa ɗaya ce duk da can a can ba ba wasu tuhudi ya farkon lokacin da don allah kashi ya fi wala amma shi ma dai bai inganta ba ba daidai mai inganci a cikinsu mai bayanin ga farkon lokaci ga tsakiyar lokaci ga kashensu ga kasarsa wannan ba mai inganci a kan shi sai wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajadatayn akhrajahu al-khamsa illa an-nasai wannan ruwaya ta farko ita fi ruwayat abdurrazzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atay al-fajr wa mithluhu li darqutni an amr bin al-as radiyallahu anhu abinda ke wannan ruwaya ta ibn umar ta farko yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da al-fajr babu salla bayan ketowa al-fajr illa sajdatayn sai sujada biyu ma'ana rak'atayn suna kiran sujada da raka'a kenan sai nan me yake ne kayan sallar asuba ba a fata zake to babu sallah ta nafila sai sallah ta raka'a ta fajar shine ma'anar magana nan ita bayan ta keto ita ake yi sai a wani lafazi wannan hamsa aka ce hamsa an san da imam ahmad da wannan guda hudun sama an ce a cikin guda hudun babban da imam nasa'i kenan abu dawud tirmidhi ibn majah da imam ahmad suka ruwaya a ruwa ta abdul razak abinda ke cewa la salata ba da tulu'il fajr illa rakatar fajr ya duba abin ahiri ke da annabi fajr babu sallah bayan ketawa al-fajr sai rakatai al-fajr a wannan kenan rakatai al-fajr in al-fajr ta keto ita kai yake nafila ba a nafilo ban kitab ga ita ina ga kusa ibn musayyib ya samu ya ga wani bawan Allah iya nafiloli bayan ketawa al-fajr ya ce bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada nafi ban sallah ba ban gaita alfajar sai yake cewa ayu azibnu la bi salah to Allah zai ma azaba dan sallah me bala me lana sallah ce ne wa Allah zai ma azaba dan sallah ba su ke cewa me mu Allah zai ma me bala bi salah da me mulodi Allah zai ma azaba da me mulodi ko da me kaza sai ka ta bida sai da me Allah zai ma azaba da me kaza sai ka to Allah zai ma azaba sallah ce wa adda ce mukai muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam muka kaza an ta an ji ba nan tawilin mutane sun yi irin tawilin neman a wata tukara ta tabi ne an tabi iya cikin manyan tabiya ne sai ya mace Allah zai mun azaba dan na sallah ke mai laifi sallah ke ne mu ga mun ya ce la walakin yu'adhibuka bi khilaf sunnah Allah bai bai azaba dan amma zai maka azaba dan ka saba ma sunna haka ce mishi Abdullah bin Umar ya atisha ya ce alhamdulillah wani ya kara mai ya kaca wannan mai ya kara na kara wannan lafazin ya kara lafazin ya kara da na bayan salati ne wata salama salama ya salati wata salama salama a shayi wata salama a rarrafa salama wata salama a rarrafa salama gara gara salati ne ko ya kara wata salama a rarrafa salama ta kara salati na annabi ya ce a a to ta to salati na bakyau shi abin da ya kara kurin ta ya kara wata mai kwanci yana hamkan lawa ya ce alhamdulillah ka alhamdulillah ne mai kwanci alhamdulillah ya ce wata to salama ala rasu da salama salati ga amince ga nan manzana salama to wa annabi salati lahi ne mashi da ya ce a to kai wanda abu labu da musabi ne ya ce ba wa alamun ba haka ba haka annabi kwan ba ya ce me zai nawa annabi salatin wasu salama ala rasu da salama ya ce a ya ce mu dai annabin dai kuma alhamdulillah ala kulli haka annabi kuma mu mu dai kaga shi ga an ga zata na bukaci wa annabi salati wa annabi salati dai ne har sabi da gawa to wa annabi salati nan lai dan dan salati nan Allah sai alhamdulillah ya ce a mu ba annabi haka kuma ya kuma abin da kuma kuma ce alhamdulillah ala kulli ake ne ba abin da ba a ce kaza kai abin da kuma maka shi addini ba addini da kada ra'ayi kaza duk mafi yawa ɗari ka mafi yawa akan suke baciya kan shi da kurin to kaza bai kyau kaza daraja kaza kaza qur'ani da aka ce kaza ne zalbata ta qur'ani sau shi qur'ani tana goma ce ita kuma wannan rasul Allah kan rasul Allah nawa yake a ta ayata da kana kanci ta aka ce zalbata ta qur'ani kuma su kuma su kirki kuma akan zaka da kurin da yi da kurin duk mafi haka suke rayuwa da dan abu ra'ayi da kurin kaza ya kaza daga nan aka samu kaza ai da aka ce dalil ta kadari ya ya dalil da ta kadari dalil ta kadari da wa aka Allah ka san shi da annabi ya zo ana annabi annabi dan wa kai dan kurin wai wai ta ai kenan ga ai tawilin dalil mu da ya dalil ta kadari dan nake da cewa sun dalil ta kadari zai mu san shi ba da annabi ya zo shi ba annabi shi to kira la dalil ta kadari ya kai dalil mu da haka kace wallahi da kira kurin Allah shi tun duk mutum zai bauta ma Allah da ra'ayi da kaza sai ta matsala kenan kai abu shine ibnu musayyib yace mishi a Allah bai maka azaba dan ka amma zai maka azaba dan ka saba sunna kenan dole ka bi sunna saba sunna kuma Allah zai kama ka kanshi nan da yake nan yace babu sallah bayan ketowa alfajr sai rak'atai alfajr illa zamu ga cewa bayan sallah asuba in a wani hali ana iya cikin nafila da ake bayan sallar asuba ga wanda ya makara ya zo masallaci akwai damar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya yi sallah bayan sallah asuba annabi mai tambaya me kake wa haka yace ina nafila ce da bai matarka ta fajar nazo kuna sallah shi kuma an hana sallah nafila bayan ta da ikama ta sallah shine nabi kuma kai sallah bai barka ta bai barka ta fajar su nake rama su nake yanzu annabi ya dace gaba kai annabi kai ya tabbatar mai dai kuma ruwa ta tabbatar maka sai wa an ummu salama radiyallahu ta'ala anha ruwayat ummu salama radiyallahu anha abinda ita kuma take bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a tace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'asr thumma dakhala baiti fa salla fa salla rak'atayn fa sa'altuhu fa qala shughitu an rak'atayn ba'da adh-dhuhr fa sallaytuhuma al'an fa qult afanaqdihima idha fatata qala la akhrajahu ahmad wannan umar salama abinda yake ruwayar ta ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidana ya shigo gidana a ya yi sallar la'asar ya shigo gidanta ta sun da kalaba ya shigo gidana fa sallar raka'a ta ne ya sallaci raka'a biyu da yawan raka'a biyu ta ce fasa'aratu yana tambaye shi kenan ta ga ba lokacin ba da yake sallah bane ba ko yana sallah bayan lokacin ya aka yake wannan sallah bayan la'asa ta ce shugirtu yake ce mata ta ce ta ruwaya ta tada cikin bayinta ta ce ki je ki ce mishi iya sallah ya aka yake sallah war haka sai mata ishara da ya kare shi ne ke ba ta labarin dalilin yin wannan sallah ya ce shugirtu an raka'atai ne ba'ada zuru na shagaltu ban yi bauta raka'a biyu da nake bayan sallah azhur fa sallaitu mal'an sune a yanzu nayi fa qultu sai ummu salma tace afa naqdihima idza fatata kenan za mu rama su in sun huce mu mu ma yace la yace a nan ne tushen sabani na mas'alar sallah bayan la'asar wannan ruwa da ganta haka sai kama abu guda ne akwai gamin gambiza kan ruwaya akwai abin da ya inganta a ta cikin bukhari ko musulun amma akwai abin da ruwaya hadisi nishaz lafazin nishaz wannan ƙari a fanakadihi ma izafatata bai cikin abin da ya inganta bakin abin da ya inganta wata matsala ta wakana cewa ba za ku rama ku ba za ku yi ba bai tabbata ba kuma wani shine tushen rigima lalle akwai ruwa ta tabbata lasara ta bada al'asar ta tagi shams bukhari ya karo musulma ka ruwaya babu sallah bayan la'asar har sai rana ta hada yan wa irin mas'ala mun yi a cikin karatun wanda ya karatun na na alwajiz mun yi wani mas'ala an sa shirin a sunna tv kwarai na sha kira balle daga najeriya ga da wurare da wasu wani wuri mahadar rigima tsakanin almajirai da malamai mai ya matsala su almajirin misali ya ji karatun da aka yi da hujjar da aka hudi ta je gaya malami ya ji wani ya ce kaza kalmar da ce shirme ne ko ce bakar ya ce malamin shi ce kan rigima masala yan uwa dole mu san da wani abu ko da kai ga da kake matsayin mai neman ilimi mai sanin gaskiya da take ko rashin gaskiya ko hujja ko rashin hujja ko mai rinjaye ko da ga da rinjaye ka san magana akwai dan wani mas'ala nafila bayan la'asar mas'ala ce mai sabani tun a lokacin magabata kakka dauka kamar abin da ka sani kurin abu ne ka tsayiyan kurin ayi tufaki lama la'asar ba babu nafila ba haka bane wannan bayan wannan ruwaya akwai ruwaya wadda sabu sunan wadda ina ga abu dawo haka ina ga imamu turmuzi dai ruwa ta inganta wanda ta sai na ali wanda tana ƙara bayanin sallah ba al'asar ya ce la salata ba'da al'asari illa wa shamsu murtafi'a babu sallah bayan la'asar sai rana in tana sama kenan yaya in tana sama za a yi kenan ko a jin wani magana ko ba kuma ruwa ta inganta bayan wannan sai matsalar cewa wasu na ga a nabi ya ce fuziya a nan salasar ma fuziya ce tashi saboda ba mai ma inkari akwai ruwa bukari musulun aisha radiyallahu anha take labarin cewa raka'atan raka'a biyu nan ta lamai da umma sunan wala alaniya tace raka'a biyu tace manzon Allah bai barin su a hili ko a boye tace raka'a biyu kayan sallar asuba da raka'a biyu ba al'asar ruwaya abu kara sai musu sai musu ta inganta annabi wannan salaf bai barin su ɗan wa a jumlace hatta masu cewa ba a yin bisu inkarin samun wannan ruwaya cikin sai bukhari cikin sai muslim ta maganar annabi sallama bai barin wannan salaf guda biyu me suka tsaya kanta sai suke khususiyya ce shike da abun to abin da yake kawo maka hujja masu galma wata khususiyya irin ruwa ta tabbata ina ga a cikin wannan da yake cewa na a cikin sun abi da akwai ruwa tabbatatta ne wanda cikin almuhallin almuhallin da bin hazan kusan safa goma sha wani abikan masala ta yi ne kan asar na sahabbai na tabiya wata mana wajen kusan 20 wanda bangaren sahabbai an samu wanda misali abin wannan tamimu dari iya salla bayan la'asar raka'a biyu sai umar bin khattab radiyallahu anhu sai umar ya zo ya har bu kasan mun hana ya bugu yake umar sai mai ishara barni barni da ya kare salla ya ce ma umar sallaitu ma ma'aman huwa khairun minka wasu da kake hana ni na yi da wanda ya hika annabi sallallahu alaihi wasallam kenan inda ku zai ce sai ya da annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai bin khalid al-juhani zai bin khalid al-juhani zai bin khalid al-juhani shi ma ya umar ya kusa iya sallah sai umar ya wara bugun shi ya kyale shi sai da ya kare sai ke cewa umar wannan sallah ko ka buge ni ko ka bar ni ban hasata na yi don da ya zika zuka mazana kan zana ya gaba ba ruwa na kai ko kana uwa na ba ruwa na kai sai wani isko aisha ke bata labari a ta albani cikin sassan yakin shi ya kawo da matsalolin duka don mai so ya koma cikin sassan albani kwarai ya haɗa magana kansu wani ya samu aisha ta ce mata umar iya hana sallah ba iya bugu akan sallah masu nafila ba la'asar ta ce allah ji kan umar ta ce kanar ka'u ma shi ma iya yi ita ta ji ma iya yi ta ce umar iya haka ne saboda mutane gudun jahilai ma wannan sallar ka abi umar ma iya su amma gudun a buɗe kafa ga jahilai ba sani ba su ga umar iya ana sallah ba na asar su rika yi haske lokacin da aka hana umar ta ce aisha ta ce umar dalilin da yake bugu kenan yake hana su ka abu da kowa ta ka biyu amma a rika yin su haka ta ce mutane masu ibada mutane a wancan zamanin mutane masu ibada dan ka abu da kowa ne to haka ruwa da ibn hazm kawo ta zaid haka ta tamu dari umar da ya kai umar ya zamna yace wallahi ina hana wannan sallah ba da irin ku ba kun ruwa ta danganta ka kana ina wasu da ba don irin ku ba saboda sauran mutane kan suka ana sallah na raka'a biyu su ce wurin nafila ne suka yi nafila har suka lokacin da aka hana shi da nake hana su haka zaid ibn khalid haka tamim dari abu musa aisha ali radiyallahu anhu abu abu ibn ansari iyayen su ya sara umar da umar ya hau sai fasa yin su nafila ba da asar da umar ya mutu yake kayan shi to me yasa yace ina ina gudun bugun umra ne sallah ce ce a wala kan tana da mutane kuma ko kanan kan shi ke a takaice kware mai son hadin magana samu kaman sai albani yayi bayani kware karshe dai yace wannan mas'ala ce wanda malamai an samu masu ganin ba a yi da masu ganin ana yi yace ka koma sunna ka huta ba ce ba an ce ba yi ana ba yi ka koma tushe ka ga me menene asalin sallar da ake rigima kanta wasu ce ba a yi wasu ce ana yi kuma ko da madogara yake ta karshe ka koma ka ga waye mai madogara ka kwara da shi Allah ta rabba ne wala ya kawo irin wannan asarakin na sahabbai na malaman tabi'ai irin sa masaruf a ta cikin sahih bukhari akwai ruwa ta masaruf wanda ya tabbatar da yin haka akwai ruwayoyi na Aisha a ta cikin bukhari suka tabbatar da kana wanda bayan su su suna yi sun ce garin da manzo Allah hana gudun wasu da suka yi na shiga lokacin da aka hana albanin karshe har yake cewa ina mai son raya wata sunna matatta yace raya raka'a bi ba la ko an ko an ne kurgima ko an ka ta yarge da dai a takaice dai kenan abin da shi albani ke magana mas'ala ba kuna filoli ba raka'a bi ta tabbata ba na filoli ba kin yin raka'a biyu wannan yace ya tabbata da aikin manzon Allah dan da ya ce sahabbai in Abu Talha Ash'ari Abu Ibn Ansari Zaid ibn Khalid Al-Juhani Tamim Mudari kuma ruwawi ingantattu sun tabbata wannan sahaban shi wannan sallah ba annabi ya koma ga Allah sanan su kuma Aisha ta yi ba su muwafaqa Aisha Aisha ta yi magana masu ta umma ta umma ga dalilin Umar Umar ta ce ya hana ne dalilin ka'abar kowa kafar bude kowa ga nafila halocin aka hana kai ta Aisha matara take ce ba suka tabbatar da akwai sallah raka'a biyu kenan kuma wanda ce maka ba a yi wacce madogara ce ta shi ne ce almari ce ba su ce ba mai yawa sun dogara da ce da hadisi lafazi am amma akwai khas wanda ya keɓance wannan sallah raka'a biyu a cikin lokacin da aka hana raka'a biyu ta tabbata haka ruwa ta zata sai ta ali wani ke ba labar suna cikin tayar sai ta ali ya yi al'asar ya koma sai ya bi ba ali sai iske ali ya sallah raka'a biyu ba al'asar ne kuma a takaice da yawa akwai asar damar sabai kenan an kaga mutum yayi kaka mai jafai kaka mai kaka mai bala'i ce ka ce saba ma Allah kai ne aka enta ce shi ga ku hujja madogara bai bace dole ka yi ba shi wanda ya ka doge shi gaskiya shi albani kira mai misara ya sunna wata mutu dan ba yadda bai ta mutu saboda giwa ya ganta an kai wani ko ta bala'i da shi ya kama ka wancan hadisin Buhari ba sallah ba al-asr ya taranta ta fada to shi akwai wanda khas wanda ke wancan akwai sallar da ake kenan ba Allah sakin kuma sai suka mutunta ko mutunta manzon Allah haya bar duniya kullun ya su kenan irin wani abu ne da yake cewa mai sabani Allah da maka daidai shi dai ka yi rigima daga lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh